إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام تتمة لما سبق في خطبتنا الأخيرة وسمعتم كيف يحشر الناس يوم القيامة وما زلنا في عرسات يوم القيامة كأنها رأي عين وللقيامة مواقف وفي صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض قال سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وفي سيهين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إنكم ولاق الله مشاة حفاة عراة غرلا وفي رواية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وفي سي مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة أيها الأخوة الكرام لأن هذه السورة تشتمل البعث والمعاد والقيام والنساب والجنة والنار وغير ذلك وفيها قوله تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينو هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اللهم أسله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسله لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين يا رب العالمين أنوا مسلمي ci gaba da ida bayani na mas'alar hilin ko tashin kiyama ganin muna cikin bayani dai na kitabul usulu salasa mun zo magana ta rukunin imani daga ciki rukunin kuni na biyar na bayani da imani da ranar lahira ko tashin kiyama cikin wannan bayani muke bayani yan uwa duka abin da ake kai a kawo gaba daya duka dai mas'ala a nan ne ake tuka tuka tuk da abin iya wakana ne duk abin da ake yi da muke rayuwa gaba daya wannan hilin kiyama shine sakamakon rayuwa da aka yi a duniya don haka yin wa a sati da ya gabata mun ji wasu ayoyi a yau insha Allah ci gaba da wannan bayanin na mun ji bayani yadda dai ake taro mutane daga hilin kiyama ko a hilin kiyama to yan uwa tabbas idan mutum ya karanci ayoyin alkurani ko sunna tabbatata wallahi zaka ga kiyamar kaman gata nan ana yin ta a gabanka idan mai imani ne kana kalamu gama abin ya gaban dan tabbas ne in wa a cikin wata ruwaya wadda bukhari ya kai musulmi ya rawaito aisha radiyallahu anha take bada labarin cewa da kanta ta ji manzon sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin cewa za a tado mutane gobe kiyama kowa zai tashi yace hufatan uratan ghurala zai tashi babu takalmi babu sutura a jikin shi kuma da lauba ba sallatu jin haka ita ce ya manzan Allah sallallahu wannan al'amari za a ta da mata da maza a wuri guda suna kallon juna wani tashi hankali ya sola wuri guda maza da mata wuri guda annabi ce aisha al'amarin na wunin kiyama ya huce wai mace ta san wannan namiji ne a kusanta ko shi namiji ya san wani mace a kusan shi in gana magana namiji ko mace ta daɗi ne idan ta ɓaci walla ba mai sanin waye a kusan shi na shaka wani misali a nan na hakika ne tabbas da ɗaya cikin abokai na abin yawa kana a gaban shi nan arewa lokacin ana rebellion abin yan tawaye ya ce an tsaye da su a wannan wuri maza da mata an kwantar da su kuma sun yi rubda ciki suna shan suna kallon ƙasa rebellion suna su taka su je su dawo don su ba su tsoro a taka ana kan ake tahiya sun kare musu wulakancin duniya kaf sun kare sun lalime su can wuta ta dan kwanta amma ba su tahi ba amma wuta ta kwanta an kai lalima sai a cike ce he wani mutum sai ya diba mace a gudan shi cike ta shi kuma wajen mata ta shi kuma wajen mata ta ce a nan ina mazan suke yanzu ne bayan wata takwanta ya gano mace kusan shi wake wata ta wajen mata ta ce a nan ina mazan kinan ka yana magana da mace ko namiji ta daɗi ne to shi na aisha take mamaki jihar sula ya za a yi maza da mata a wuri guda tana ga abin akwai matsala ta munin kiyama tashin hankalin ya huce wannan ya san waye kusan shi mace ko namiji wata ruwa ya ta yi bin abbas radiyallahu anhu ya bada labarin cewa shi mace da kanshi ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iya wata huduba a huduba da ke ce musu mutane za ku gamu da Allah za ku je ma Allah ba takalma ba sutura ba sallatu wata ruwa yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana mana wata huduba a wa'azin da yake wannan huduba ya ce ya ku mutane za a tado ku zuwa ga Allah ba takalma ba sutura ba sallatu ya ka faɗar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka ware ku haka za mu medo ku yadda Allah ya da babu mu yayi mu haka zai mu domin gobe kiyama kuma Allah ce wannan wa'adan alaina inna kunna fa'ilin wannan wani alƙawali ne Allah ya ɗora ma kanshi na tada ku bayan mutuwa kuma wannan alƙawali ne tabbatacce yace bayan wannan aya uwa kenan za mu fahimci irin da lamarin wunin kiyama wani wuni ne mai tsananin tashin hankali wanda mutum bai iya sanin irin wai maganar mace ko namiji ko ka san irin ka tsamana ka iya abin da dama wuni ne dai a cikin wanda kowa dan ya shahi kowa in wa a cikin wata wata cikin mana cikin sai musulun hisham sham bint harisa daya cikin matan sahabbai ne in wannan sura ce domin mahi a namatar ma a cikin hudu ba mahi yawa yakan ta juma'a ya ganganta surata kaf domin surata kaf ta kumshi bayanin tashin kiyama da irin abin da zai wakana a wunin kiyama shi annabi yakan karanta ko yawan karanta wannan sura akan mimbari a wunin juma'a tace yanda annabi ke karanta wannan sura tace wala anan ma na har da ce kaf akan mimbari yanda yake yawan karanta ta yan uwa na kawo wasu ayoyi cikin wannan sura tana da tsawon gaske amma a takaice abin so kawo dan cewa kiyama yan uwa aka ce mawaqif ne wuri-wuri ne na ana magana kaza na ana magana kaza na kama labarin kaza abu ne mai haɗin gaske a wannan ayoyi bayan faɗar Allah subhanahu wata'ala cewa bayan an yi busa Allah ya ce zalika yawmul wa'id wannan rana ita ce rana wanda ya alƙawalin hada ko gama bayin shi a cikinta a wannan rana Allah ya ce kowace rai kamar yadda ya rage ya tsara ya ɗora ma kanshi zai hada kowa zai taso kowata rai za a gama ta da mala'ika biyu ɗaya na raka ta ko korata ɗaya na mata shaida an ce kowa zai halka zai tashi hilin kiyama a yanda ya mutu cikin sai musa ya cewa dukkan ɗan adam yi ba asu alama mata alai kul abu kowa zai tashi hilin kiyama a mika cika yan wasa kullum ake maganar hwata cikin addu'o'i hwatar cikawa da imani duk abin da kai a rayuwa ba shi bane ba da me ka cika da shi Allah ke tada ka kuma zaka halka hilin kiyama inda wani hali ka mutu wala zaka halka akan wannan matsayi kuma da mala'ika na ma shaida duk da kake inna alkhairi ne inna sharri ne haka za a ma shaida har zuwa mahshar ta rage ga mutum a yana ki Allah tabbatar da mu akan gaskiya ya tada mu akan bayan Allah na kware yace idan an tado da kowa Allah ya ce yace wannan rana dan dan adam kana cikin gafala da game da wannan kiyama Allah ce a yau fa basaruka yawm hadid yau ba wani dimindimi ba wani dindimi a ganin kowa pau ba abin da ke ɓoye gabanka yau ganin ka garusu ne kenan ga komi a gabanka na wunin kiyama Allah ce a wannan hali Allah subhanahu wata'ala zai ma'ana kowane mutum bayan mala'ika mai rakiya da mai kora akwai mala'ika wani shi kuma duk takardunka na aiki abinda ka aikata zai zo da shi ta ce wa ƙala ƙarina wa hada maladayya atid shi kuma zai ce ya Allah ni ga abin da ke wajena na takardun bawanka takakkun da sai kwan cikakke kuma mala'ika yanzu da su ga sunan kenan shi yanzu kenan aikin shi ya kare a ran nan zai maika takardun aikin shi duk abin da ka aikata gashi Allah ne na kawo ba canji a wannan rana a nan ake da damar canzawa Allah ya ce a wannan rana a wannan hali to an san wani kiyama dama an san wuri Allah ke magana cewa a wannan rana ne Allah zai bada umarnin duk wanda yake daman shi magana mushriki Allah ya riga ya gama da shi da kahuri zai bada umarnin duk wani wanda ya gama Allah da wani Allah ku kamo shi ku jewa cikin jahannama wanda kuma wani sai mace makoma ta dukkan kahuri mai hana alkhairi mai tsaurin kai mai shakka kan lahira mai gama Allah da wani ku jewa shi cikin wuta mai azaba mai tsanani cikin wannan hali Allah ke labarin za a yi wata tattauna ko gardama tsakanin mala'ika wanda ya zo da takardun wannan da shi da ɗan adam a ta ƙala ƙarinu rabbana ma a bagaitu ya Allah wallahi ni ba ni kana a ce nan nan shaidani wanda ya batar da kai za ka ce Allah ai ba ni bane shaidan ne ya gama da ni shaidan ya batar da ni to shaidani zai ce ya Allah wala ba ƙarya yake ba ni na ɓatar da shi ba dama ɓatace ne dama a ɓace yake muka ta tare kaga nan shaidani kanshi zai barranta da kai kinan an adam zai nemi ɗora ma shaidani lahin shi da maka kuma sai ai haka Allah kaddara man eh haka Allah kaddara mun ko yin zina kushin giya kaddara ce eh wannan kaddara ba tana tura ki dan wuta ka kaga misali cewa dogara da kaddara rishin hankali ne umar bin khattab iya cikin halifancin shi wani ya zo an kama wani ya sata za a cire mai hannu yake ce khalifa ai wannan sata Allah ne kaddara mini ita kaddara ce yace eh Allah ya kaddara ma sata kuma Allah ya kaddara za mu yanke maka hannu kenan ba a dogara da kadara kace kaza ne kenan zai nemi cewa shi ba shi bane bata shi dai ce a kayya kake daman batacce ne ana wannan garima Allah zai ce dai la taqtasimu ladayya Allah zai ce ku tsaye da anan ba gadama ba a gardama a wani kiyama an riga an Allah ce tuni ya riga ya gabatar da dokoki wanda ya yi wanda bai yi ba ba magana gardama anan an riga an karewa ba gardama anan Allah ce ni kuma a wajena duk abin da aka riga aka yi ba mai canza shi kuma ni ba na zalimtar kowa sai fadar Allah subhanahu wataala Allah da yake cewa Allah zai ba da umarni a wannan rana Allah ce zai ba da umarni ga jahannam a rinka turawa a rinka tura mata he an tura an tura ta ce halmi mazid Allah ko wurin ƙari haka za a rinka turawa ana dannawa har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura ƙaush a kan wuta za ta yi ƙara cewa ya isa wani Allah ya san ba magana sunan sufa ta Allah kenan wuta za a mata cika ta dam yan wata da akwai maganar cika wuta akwai maganar cika aljanna amma ruwaya ta zo amma bambancin aljanna ma'ana cika wuta cikawa ce ta dan babu wuri a ƙet annabi ke ba labarin cewa aljanna Allah zai raba aljanna a raba ma kowa komi an ba su komi ya samu su gidaje vid ba kowa ga sunan an raba an raba ga sunan kurin kuma gidajen babu kowa ciki Allah kuma zai bayan shi na musamman ya ba su wannan abun a takaice da kina aljanna cikawa ce ake ba irin cika ba ta babu wuri kowa akwai mishi a takaice kurin yan wa a wannan rana Allah ke ba labarin masu imani babu hala yace hatta aljanna uzulfat dan haji an ci dan aljanna bai shan wahala ta hiya shiga gidan shi za a kawo ta kusa inda babu wahala ba nesa ba ta gairu ba'id kuma za a ga musu daman wannan wa ita ce gida wanda Allah ya alkawali ga dukkan bawa mai kiyaye dokokin Allah mai jin tsoron Allah man hashin rahman bil ghaib wanda ke jin tsoron Allah a fake yau mai mana a fake wanda duk inda yake ya san da iya gudun taka dokar Allah in akwai mutane wa'inda suna cikin jama'a ko a wani wuri mutanen kware ne mutanen kirki cikin jama'a amma daga sun canza wuri ya su canza gam ya su tsaye gaba su bane kuma to wannan duk mutum da ke da wannan halin kenan duk inda kake ka san kana tare da Allah Allah na ganin ka yan babu hadari ga dan adam bayyanar da nagarta a hili idan ka boye kai na banza ne wannan hadari ne iyacin halin muna hukai wata ruwa nake balla iki ga iki ga sahabbai inni la'alamu rijalan min ummati يأتون يوم القيامة بعمال أمثال الجبال اتهامة بيدا فيجعلها الله هباء منثورا قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلب لنا رسول الله ماذا لك تعمل صحابي ناسا دوس متاني cikin al'ummata za su zo kiyama da ayyuka nagari ita kamar duwatsun tihama don zo saudiya wajen kin jidda kamar duwatsun tihama duwatsu masu girma za su da aiki nagari kuma bi da aiki na mu kyau sun zo da aiki mai kyau masu yawa amma na bace Allah zai nike wannan aikin a sheke aikin ya zama aikin banza alhali sun je haƙƙiya ma da wannan aikin sahabai suka ce ya rasulullah in ji sauban mutu ya manzan Allah wa'annan mutane a siffanta mana su ka aje muna cikin layinsu ya ce i cikin ku suke komai da su kuke har sallah da su kuke haƙƙiya mun amma haɗarinsu walakin iza khalu bi marim la antakuwa daga sun yi kwana inda suka da man dauka Allah ba ruwansu da haram da halak da sun canza wuri kenan kaga wannan canza metsa gwada kai na garin cikin jama'a amma a hakika ba haka bane in kai kwana to ko kai aikin gobe kiyama Allah zai bice wannan aiki naka yan uwa a wannan wuri Allah yake bayan Allah ya ce a wannan rana ita ce rana da aka yi alkawali ga dukkan bawa mai tsoron Allah a fake mai kiyar dokokin Allah wanda kuma ya je ma Allah bi kalbi munib zuciya lahiyya mai tauhidi ga Allah subhanahu wataala Allah zai ce udkhuluha bi salam ku shiga cikin amincin Allah kuma zalika yawmul khulud wannan rana ita ce rana domin ba a shiga aljanna a hutu Allah ce lahun ma sha'ul duk abin da suke bukata Allah ya musu tanadi ya ce waladaina mazid bayan duk abin da ka sani an baka morewa komi akwai wani ƙari da baka sani ba Allah ya ce akwai ƙari na musamman wata ruwa bukhari ya kawo muslim ya kawo annabi kace masa habbai idan aka sa yan aljanna aljanna Allah subhanahu wata'ala zai ce ya yan aljanna ma'ana in ƙara muku haba Allah me saura me ya saura zaka ba mu Allah an huskar mu ta haske ga ni'ima ga komai Allah ba mu rasa komai ba sun suna ga cewa me zai saura tabbas ba wani kayan daji da ya rage Allah zai mu ana an ce abin da ya komi ya yi aljanna ya yi daɗi kayan daɗi daɗi ya ce a lokacin Allah sai buɗe hijabin shi dibar Allah subhanahu wa ta'ala ya ta sa su manta da duk wani nima gaba ɗaya Allah sa gobe kiyama maga Allah hili kiyama a cikin aljanna amin Allah sa mu gan shi amin